kafin ku fara tambayoyi wannan majalisi yana amfani da wannan dama ya gabatar da sako na taya murna da addu'an alkhairi ga waɗansu mukamai masu muhimmanci da muka samu a cikin wannan gwamnati mun yi matukar farin ciki saboda wannan abun abun amfani ne gare mu da kuma al'umman musulmi kaɗan daga ciki shine shugaban wannan majalisi namu barista al-mustapha suleiman hassan yana daga cikin waɗanda suka samu mukamai masu kauri kuma masu amfani da za su yi tasiri in allah ya so ga al'umman jihar bauchi shine aka bashi shugaban hukumar gudanarwa da sa ido na kwalejin shari'a da nazarce-nazarcen addinin musulunci college for legal and islamic studies misau shine aka bashi ciyaman na board din governing board na wannan makarantar gabata malam muna amfani da wannan majalisi muna isar maka da sakon fatan alkhairi da addu'an alkhairi wala har cikin zuciyarmu mun ji daɗi kwarai da gaske Allah Ubangiji ya sa albarka kuma muna ji cewa wa mu aka yi wannan so da akwai mutanen da in Allah ya sa suka samu matsayi za ka ga amfaninsa a cikin al'umma ba za mu manta ba da irin tasirin da kai a jihar Bauchi lokacin da kai kwamishina na shari'a a zamanin gwamnatin Malam Isa Guda kowa daga cikin mu har yanzu a jihar Bauchi yana sa maka albarka musamman ma kaɗan daga cikin abubuwan da ka yi na shawarar da ka kawo na yanda aka kawo ƙarshen fitintunun da ke damun al'umman musulmi a yankin tafawa balewa inda ka ba da shawarar da kuma ta yi aiki gwamna ya aiki da ita aka ɗaga herkwatan ƙaramar hukumar tafawa balewa aka dawo da ita bulunu wannan wallahi ba za mu manta da shi ba kuma al'umman musulmi ba za su manta da wannan abun ba saboda kasancewar herkwatan yana wurin ya sa komi ya fita daga hannunmu saboda dukkan musulmi a tafawa balewa duk sun watsi amma a ce maka herkwatan karamar hukuma tana can amma ka bada mai girma gwamna shawara kuma aka yi doka da sunan gwamnatin jihar bauchi aka daga karamar hukumar herkwatan ta ya dawo bununu wannan abu ne da wallahi ba za mu manta da shi ba yana kaɗan daga cikin abubuwan da in ka samu mutumin da ya san addini kuma yake da kishin musulunci zai yi amfani a cikin gwamnati ta irin fuskar da za a dade ana amfana da shi kuma dama kowa yana amfani da damarsa ne a lokacin da ya samu akwai abin da za ka yi ɗan kaɗan amma tasirinsa sai ga an yi shekaru har bayan mutuwarka ana amfana da shi akwai inda za ka bari ta hanyarka a cutar da musulunci har bayan mutuwarka ana cutuwa a kai kuma kai za ka je ka gani haka irin wannan abubuwa da kuke yi wallahi muna ji cewa kuna wakiltar mu ne kuma muna muku addu'a Allah ya ƙara muku albarka a ciki kamar yadda kuma da yawa daga cikin mutanen mu shugabanni da limamai sun samu irin wannan matsayi a imam malam muhammad babangida suleiman ya samu zama cikin kwamiti na hukumar aikin hajji sannan da yawa daga cikin abokai da 'yan uwa masu wa'azi sun samu damar shiga cikin hukumar shari'a ta jihar bauchi malam abdurrahman yana ciki abdurrahman imam malam usman ibrahim giyaɗe dr usman limamin masallacin masjid umar ibn abdulaziz malam aminu rabiu limamin masallacin umar dan fodiyo yana ciki da mutane da yawa dai da suka samu matsayi wallahi na ji daɗi kwarai da gaske ina tsammani cewa wannan gwamnati tana daga cikin abun karan da ta yi mana wanda mun daɗe ba mu samu irin wannan ba mutane ahlus sunna su samu matsayi da za su yi amfani kuma irin waɗannan mutane da yawa wallahi in suka shiga wuri sai kaga tarihi sai kaga tasirin su saboda suna tunanin cewa in sun bari ma suna da mumbari da za su dawo in ba su yi abin kirki ba za a ga cewa ba su yi ba amma wanda shi bai da harka da addini ya san in ya bata ma bai bata wa kowa ba amma akwai mutumin da yana ji ko don mas'uliyan mutane yana da haƙƙi da dole sai ya sauke wa mutane to muna fata Allah ya sa taron da kuka samu a ciki Allah ya sa ya amfanar da mu da kuma al'umma muna godiya kwarai da gaske kuma muna fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma ya kara mana irin waɗannan damammaki da kuma damar da za a yi abin da za a fitar da mu a kunya to bismillah na'am na'am na'am wala ka yi tambaya mai kyau amma ina so ka gane yana tambaya akan me yasa aka bambanta tsakanin alhamru idza takhallalat da kuma alhamru idza kullilat giya idan aka tsinka ta da giya idan ta tsinke me yasa aka ce wannan haram wannan halal dalili na farko shine malamai sun yi ijma'i cewa idza takhallalat in ita ce ta tsinke da kanta ta halatta ijma'i kuma dalili ne a musulunci Imam Nawawi ya nakalto wannan ijma'i a cikin al-majmu' sannan kuma Ibn Qudama ya nakalto shi a cikin al-Mughni da manya-manyan malamai sannan kuma suka ce kuma idan dan adam ne ya yi shi kuma haramun ne ba ta tsarkaka ba babban dalili shine shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi hakan suka ce inda ya halatta a yi ko kuma an yi zai amfani annabi zai iya bada dama a yi kuma suka karfafa da cewa irin wanda annabi ya hana kar a mata hakan tafi kowace giya bukatar uzurin a iya mata hakan na farko giyan nan ba na wanda ya tambaya ba ne balle ka ce ai zai asaran kuɗi shi giyan nan ta marayu ce na biyu giyan nan an saye ta da yawa ta yadda in an yi za a yi asarar kuɗi amma an duk duk bai la'akari da wannan bai ce haramun sai suka ce to wannan kar a je kusa da shi saboda ya ce ma na haitu kuma an ku fajta ne buhu duk abin da na hana ku kai ku yi nesa da shi sai suka ce annabi ya nuna akwai bambanci tsakanin wadda ta yi da kanta da kuma wadda aka yi mata hukunci kuma ana gane halal da haram ne daga wurin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalili na farko kenan dalili na biyu in kana neman hikima ne a zahirance ana iya ce maka idan abu mai bugarwa shi a karan kansa ya tsinke ba aikin dan adam ba ya zama mai tsarki saboda dama abin da ya sa aka haramta shi kuma aka najastar da shi shine saboda yana da bugar yana da sanadarin bugarwa tunda wannan sanadarin ya mutu ba zai bugar ba sai aka ce yanzu ya zama mai tsarki kuma ya zama halal ana iya sha ana iya amfani da shi a abin da ake iya amfani da duk wani abu na sirki wanda ake iya sha wannan in yayi da kansa kenan tunda baka san zai yi ko ba zai yi ba ba za ka yi tunanin ka je ka sayo ka ajiye ka ga zai tsinke ko ba zai tsinke ba don haka ba zai jawo illar ci gaba da sayan giya ko sarrafa ta ba kana fahimta da kyau wanda waɗansu suka riga suka yi ne sai ta tsinge don kanta kaga ta ja musu asarar da ba za su sayar ita a giya ba sai aka ce ta halatta amma aka ce in kai ne za ka tsinkar da ita to za a samu wanda zai ce a masa zai tsinkar kana fahimta in aka yi ta aka tsinkar da ita kaga an yi ta an samar da giya samar da giya kuma haramun ne don haka samar da ita aka fara yi aka yi haram daga ba aka mai da shi a ce za a mai da shi halal sai aka ce in an riga an samar da ita ta riga ta zama haram ko ka canja a haram ɗinta take kana fahimta don haka hikima ce ta saddu zari'a ba matsala idan ita da kanta ta yi bayan an yi ta saboda kare zama an yi asara amma haramun ne akwai matsala in ka ce za ka yi ta daga baya ka tace me yasa za ka yi in ka bar wannan kofa wasu za su yi sai za su tsinkar kuma kowa ne zai tsinkar kana fahimta to wannan shine dan abun amma asalin babban illa ita ce alharamu ma harrama Allah wa rasuluhu kawai na'am wani ce abinci in kai kadai ne zaka ci zaka iya fara ci ba gaban ka ba a'a annabi sallallahu ya ce in zaka ci ka ci ta gefen wa kulmi ma yalika ka rinka cin gaban ka a yana gaya mishi shi kadai ne ya bunai kul bi yaminika wa kul san billah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika don haka ko kai kadai ne ai ladabi na abinci an ce saboda albarka ne ai ba a ce albarkar sai in kuna ci tare da wani ne za ta sauka ba gana ci abinci ka ci gaban ka kawai wani zai ce to ai da zafi to ka bari ya sanyi mana ba ce maka ci da zafi ka bari ya sanyi sannan kuma in ma da zafin ne ma ka gani ai ba dole sai sama ne sanyi sanyi ba gefe gefe ma zai iya danyi sanyi in kana so ka yi sharp sharp na'am gefe gefe ba matsala annabi ya ce gefe gefe ba matsala a gane hafatuhu shine gefe amma abin da ya fi cire hadisin abdullahi bin abbas yana fassarawa gefen shi ne min ma yalika ta gaba gaban ka amma don ka dan kewaya ka ka dan nemo inda nama yake na maraji eh ba laifi gaure ya mana ka haɗa shinkafa da miya sai ka gaure daga baya ka fara ci in ka zo ci din sai ka ci ta dama in ka gaure sai albarka daga baya ta zo eh na'am salam yi abinka ba za ta baka mun ban Allah yarda na'am sun sa ne? oh na'am to na gode tambaya ta farko ita ce ya ce mata suna so a gwada abincinsu ya halatta ya halatta ka gwada in ta yi abinci mai daɗi ka yi lokacin da annabi yake ci ne baya yabo kuma wannan abun ya nuna karhanci ne ba wai an ce haramun bane amma duk abin da zaka ka sa matarka ta ji daɗi annabi abin da ya fi ya dan fi hanawan shine shine shine shine shine mene kushewa amma don kaya ba kada a ce kayi laifi shi dai annabi baya yi kasan annabi dattijo ne lamba daya sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka dan ga wani abu saboda kai yanzu in kana ci sunan me ya abun in kana cin abinci sai kana yabawa sunansa me to annabi sai san ba zai yi wannan ba annabi dattijo ne ta kowane fuska amma kai halatta kai ta santinka ni ma ina yi yana tambaya cewa ni an sa sunana a cikin kwamiti ni ba sa sunana ba a cikin kwamiti amma ina ji kamar ina ciki saboda duk waɗanda nake so ne suke ciki dama kuma abin da zan yi ba zan yi fiye da abin da za su yi ba bukatar ita ce a yi kuma duk za su mana Allah yadda Allah ya sa albarka na'am na'am
mutane duk wanda ya sha zai ba ka labari sai ya gaya maka sai da ya kawo bai kamata ka ba ka kuma ta ko shi ana sha ɗauke asali dama a kan da a kurkura ne ya so me abun ne me abun kurkuran ne ne ruwan kal ne na dai dan gauri dan drama dan karami haka wani dan short drama irin na abin nan da aka kawo wani waye ce za a bashi waye ya kurkura ya kurkura sai na ga ya faɗi shi ne abin eh wani sinadari ne a ciki to gaskiya haramun ne wannan gaskiya to asalinsa maganin me yake yi na ji ne me maganin da yake yi baya maganin komi haramun ne wani ai kwaya ce kawai na'am bismillah bari mu ji daga malam na'am na'am to ku saurara jama'a na'am na'am Allah ya saka da alheri ka ce masha Allah to na gode na biyu na'am o spirit ne ah fim din da yake ah to kaji wai asalin spirit ne irin wanda ake hada giya da shi shine kuke sha to ashe ku ashe babban giyan ne ma kuka sha duk wanda ya kurkura dan Allah ya fara istighfari tun yanzu wallahi tallahi to sai a ce karka haɗe sai zama in ka kurkura kawai fim din ne zai tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. eh shi yasa aka ce yana kisa ma ko in mutum ya haɗiye kenan wannan ai ta ko ta ina ma ya zama haram ko da baya bugarwa ai mun ce duk abin da ke cutarwa me ai ko ciwon kai abu zai saka haramun ne ka sha ai alhaji mun riga mun gama faɗa fa duk abin da mutum zai sheƙa ko ya yi in dai zai canza masa tunani wannan abun kawai giya ne haramun ne shi kenan na malaji ta na yayi ba
idan irin nan lokacin da ake sa ma yara a ba su kenan sai a zaga a riga guda na ruwa aka kuma suna amfani duk wani jama'a guda na yau kan gaskiya ne amma akwai mai sha ma a yanzu an nan shi yi din aka bai barka wani gida ta zai dinga zamu da abin da ake yi shi da duk giya ce kawai na ai duk giya ce kawai saboda haka magana spirit inda spirit ne spirit yana sa masa wuta ta kasa a kuma ta kasa idan ka sa spirit a bakin ka ka fi ka an gara ya fi ita kuma wannan tana da sauri da mabuwan gobe ita ka fi ta da yadda za ku zama na ka ka dan dawo kurkura ne alaji na ga ka santa sosai ne ai kawai haramun ne gaskiya don Allah duk wanda yake wannan abun don Allah ya tuba ma Allah kar wannan Allah ya kiyaye eh na'am akan kurkura ai ina ji mun gama da kurkuran nan fa to yawa ya kaji eh eh sai da kaje to kar ka sake kawai haramun ne. salam eh ana shan shisha ma ko ita shisha me take yi ne kai da ka gwada mai ta maka shisha ma shisha ku saurara ku saurara shisha kawai shisha haramun ce ita ma na farko tunda tana tana tana cutarwa irin cutarwa da taba sigari take yi ta wannan fuska ta haramta sannan masu shaye-shaye suna shi- shigar da abubuwa na ah, na wiwi da- na wiwi da nawaye a ciki haka ita ma bata halatta ba ai. ai shisha ta fi cutarwa ma sama da wanda yake shan asalin taba ni ba da ku yau yau da- lalle yau- yau a wurin karatu na akwai yan abin nan a inda aka inda aka yi processing ruwa aka aka tsaftatar da shi ba- na hanyar recycling ba laifi mana inda aka yi recycling aka tsaftatar da shi kenan najasan ta fita ba damuwa wannan mun yi magana akan kitabut tahara mun yi magana akan shi wanda ake mene ai duk ɗaya ne kawai duk an yanzu ba kun faɗa ba kowane iri kawai inda zai bugar kawai haramun ne eh a'a wuraren da suke rehabilitation suna da yawa ai, irin waɗannan inda za a je mutum ya samu wannan zai iya amma na gaya maka hadarin kwaya ya wuce duwanda kake tsammanin ne wallahi yanzu barin gaya ma da yawa daga cikin rehabilitation centers din a wurin ake sha wani kuma yana gamawa in ya fito kafin ya iso a cikin mota kafin a zo ya sha inda ka san illan da kwaya take alhaji in kana karanta wannan akwai lokacin da na yi bincike akan wannan abun sosai lokacin da na yi lacca akan maganar shan kwaya a arewacin najeriya da makarantun makarantun daga kan sakandare ya yi sama abin da na samu wallahi is devastating kawai malam ka bari ba na so ma in bubbuɗe wannan saboda haka abun yana da yana ya wuce duk yanda kake tsammani wannan harkar ta kwaya yanzu wani yaro aka zo ana gaya mana a nan gombe ya je ya sha wannan abun ya sha abubuwa na abin nan shi in ya sha in ta bugar da shi yakan yi bacci da zai iya wuni ya kwana yana bacci ya je ya sha sai ya faɗi a kan hanya ya yi bacci wani irin bacci kamar na mutuwa aka ɗauke shi an ɗauka ya mutu ne aka je aka yi masa wanka aka masa sallah aka danna masa likafani aka ja ka sashi a kabari akan ya mutu wallahi bai tashi ba har aka binne shi aka rufe bai tashi ba aka yi ta neman waye ne mai shi ba a sani ba saboda yana sha din ya tafi wani wuri ya koyi sha ashe ga abin da yake yi ba a sani ba ya kai ya dawo gidansu ya haka ba sani ba kai sun dauka ya mutu a ce tun jiya an bude kofa an samu haka ashe ya kwana a mace suka dauka ya ci gaba har yaushe bai tashi ba kawai aka dauka gawa ce sai abokinsa ya zo neman sa kaka ce an masa sallah ya ce wane ya ce wallahi bai mutu ba wallahi bai mutu ba ku je ku tone suka dauka mahaukaci ne ya je ya tattone ya tattonewa wallahi aka samu ashe ya farka a cikin kabarin shegi ya mutuwa malam mutuwa wasa ne ta farkar da shi malam ya tashi amma ya mutuwan gaske daga baya an samu kansa ya faffashe saboda ya yi ta kokarin gwara kansa yadda zai samu ya fita ba iska ba waye a haka ya mutu shine suka zo suna tambaya ta za a sake wanka da sallan ko wanda aka yi ya isa kaji inda labarin ya zo gare ni to abin da zai iya sa ka rasa mutum ya mutu ballantana waɗanda suka haukace mutum nawa ne wannan abu shi yasa ina gaya muku wallahi kar ka koyi wannan abu idan ka koya ka san duk yadda za ka yi wallahi ka fita a ciki in wa ka ba ina gaya maka in illar duniya ba za ta dame ka na mutum za ka yi rayuwar banza ba ka yi asaran kanka to wallahi tallahi ko don illar lahira saboda kana buge Allah ina zai karbi sallarka kana buge mai kasan zaka je ka aikata na laifukan da baka sani ba amma Allah ya sa an rubuta yanzu da irin wannan kazantar taka za ka yi tunanin manzon Allah sallama zai baka hannu ya cece ka ya kai ka aljanna kana tunanin haka don Allah ai wallahi ina ga muku duk wanda yake shan kwaya kowace iri ce wallahi wallahi wallahi yayi aniya ya daina in yana son ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ba na tsammani a cikin wannan zamani a yanzu akwai wani sako da yake da girma wajen illa ta kowane bangare gare mu a al'umma kamar kwaya babu wani mai aikata laifi daga cikin manya-manyan laifukan da suka dame mu a yanzu da ba 'yan kwaya ba ne da ba shan kwaya ne ya sa su ba ka fara tun daga kan waɗanda suke yi da sunan asalin crime zuwa waɗanda suke da sunan addini waye ba sa shan kwaya a cikinsu waye waɗanda ba sai sun sha kwaya kafin su yi operation ba duk waɗanda suke kashe mutane kwaya da abin da suke sha yake sa a lokacin da za su yi ba za su san suna yi ba duk waɗanda za su je su tada bama-bamai kwaya ake sa su su sha ko a musu allurarta ita ce za ta sa su iya yi saboda ba sa cikin hankalinsu akwai wani laifi da ake aikatawa a ƙasar nan wanda ba kwaya ce ta ja mana ba saboda haka wallahi wallahi ina gaya muku matasa ba za ku yi duk abin da ake magana na amfani da za ku yi wa addini ko wa ƙasa wallahi ba za ku yi ba inda kuna shan kwaya kwata-kwata wallahi duk ɗan kwaya da zai ci gaba ya miƙe wallahi wallahi gara ba a haife shi ba baya da amfanin komi saboda ba zai amfani a addini ba ba zai amfani a rayuwa ba kana ganin shi kamar mai rai ne amma wallahi ga ragawa a kansa duk wanda Allah ya jarrabe shi ya haifi dan kwaya wallahi ina masa addu'a Allah ubangiji ya sauwaka masa jarabawarsa don wallahi ni ina gani kamar mafi girman jarabawa kenan a ce ɗanka yana fashi da makami a hanya wallahi ka yi tunanin zai tuba wata rana ya daina akan shan kwaya don kullum sai dai ya taɓa ci don duk ɗan fashi mutane nawa ne aka yi sulhu da su suna fashi da makami suka zo suka daina suka jefar da makamansu amma mutane nawa ne aka yi sulhu da su akan kwaya duk laifin da mutum yake kana tunanin akwai abin da za a bashi ya daina me za ka ba ɗan kwaya ya daina ku gaya mun shi duk abin da mutum yake yi a ƙasar nan na laifi wallahi akwai abin da in ka bashi za a ce alternative ne zai ce kai nan kan ya huce abin da nake yi sai ka sa ya daina amma menene za ka iya wa ɗan kwaya ya ji cewa ya fi abin da yake yi me shi in ka ce za a masa wa'azi ne ta yaushe zai fahimci wa'azin bugegge yana fahimtar wa'azi ne kamar mahaukaci ne baka zo ka ce za ka masa wa'azi shine fa ɗan kwaya kuma wata alaka ce take da shi da kwakwalwa ta yadda in mutum ya fara zai ta zo wannan abun yana jin ta tana da dake a jikinsa ta yadda in bai yi ba ba zai taba warkewa ba in ya riga ya zama addicted jijiya ce a kwakwalwa za ta daina aiki ta yadda dole sai ya sha wannan kwayan kafin ta dawo tana aiki da haka da haka har ta zo ta lalace sai kwakwalwar duka jijiyoyin kan su daina amfani shikenan Allah ya kiyaye na gani za mu yi haƙuri haka sai Allah ya kai mu gobe bayan ne to eh shi ne ai ban zuba maganar hukunci sa ni dai na faɗi ya mutu ne ba ni so in faɗi fatawan da na yi ai eh a bar maganar fatawan kawai gobe in Allah sai da zamu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum kun samu kudi ya cika bai cika ba wa me yasa kuke haka ne kullum sai an yi